الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه أصول الفقه تعليم waɗanda suka wallafa waɗannan malamai ga sunan guda uku na farko a doktor ahmad bin ali sayyidul mubarak a doktor abdullahi bin abdullah sannan doktor abdullah bin abdulmusin rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi darasi na nawa ne a ciki darasi na bakwai almandu ɗaya daga cikin kashe-kashen alhukumu taklifi shine almandu annadbu bulugatan abinda yake nufi da annadab a luga shine addu'a ila amrin muhim a nemi mutum ya aikata wani abu wanda yake da muhimmanci wa fi silahil usuliyin a kuma fassarar malaman usul abinda ake nufi da mandubi shine ma yusabu ala fi'li abinda ake bada lada bisa aikata shi wala yuaqabu ala tarki kuma ba a hukuba a bisa barin sa wannan shine mandubi shine da Hausa muke cewa mustahabbi abin so da Hausa kai zai ko mustahabbi ko abin so wa ma'anahu abinda ake nufi annal mukallafa cewa shi baligi idza ata bil fi'l al mandub ilay idan ya aikata aikin da aka buƙaci ya aikata bisa kwadaitarwa ko muhimmancin sa fa innahu yusabu ala fi'li za ba shi lada bisa aikatawa lidhalika al mandub ga wannan aiki na mandubi amma idza lam yati bihi fala iqaba alai amma idan bai zo da shi ba to babu hukuma kansa saboda haka in ka aikata kana da lada idan ka bari ba kai laifi ba misaluhu misalin sanatullahi awliya ar-raqi kamar yadda Allah ya nemi waliyan bawa ila mukatabati ma malakat aymanuhum wato su yi mukataba su yi yarjejeniya na fansan kai daga abin da suka mallaka in alimu fihim khaira idan sun san alheri da gare su بقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم wadanda suke neman a rubuta musu yarjejeniya daga abinda hannayenku suka mallaka na bayi fakatibuhum to ku rubuta musu ku yi rubutu ku rubuta musu ku yi rubutu da su mafiya yawa idan aka samu umurni yana gwada kaman wajibi ne to amma nan umurni ne na Allah amma ba wajibi bane tunda Allah ya ce fakatibuhum eh fakatibuhum ku rubuta musu amma fa in alimtum fihim khaira idan kun san akwai alheri a ciki to yanzu kamar misalin kana da abinka ne yadda zamu fi ganewa kana da abinka sai wani yazo ya ce yana bukatan zai saya kai kuma ba sayarwa za ka yi ba eh to dole ne ka sayar masa kaga na farko an fita daga layin dole to na biyu kuma musahabi ne ka sayar masa eh in alimtum fihim khaira idan ka san akwai alherin da zai yi zai samu alheri fiye da naka to saboda wannan kwadayin lada ka sayar masa amma ba dole bane da abin ka wani yazo ya tilasa ka sayar ba dole bane shine fakatibuhum in alimtum fihim khaira sannan kuma hakan ma musu rage wa atuhum na'am wannan kenan kamar yadda ya zo a cikin suratun nur wa kal amr bil wutr kamar yin umarni da sallan wutri sallan wutri farilla ne ai sallan wutri ba dole bane fima akhrajahu ibn majah fi sunanihi saboda abinda al-imam ibn majah ya fitar a cikin littafinsa na hadisai من قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن عند النبي yake cewa ya kuma abutan Qur'ani autiru ku yi sallan wutiri kaga umunni ne amma ba wajibi bane fa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah wuturi ne yana son sallan wuturi shi yasa wannan raka guda daya ko ita ce kadai mutum yayi ta urguje tana da muhimmanci a yinu fa inna salatal wutri kaga sallan wuturi manduba abin so ne inda jamahirul ulama a wajen malamai da yawa amma akwai malaman da suka ce tunda Allah ya ce ya ahlal qur'ani fa autiru fa inna allaha witrun yuhibbul witra wannan yana gwada sallan wuturi dole ne sai dai zance mafi inganci sallolin dole guda biyan ne kamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibadi salloli guda biyar su ne Allah ya farlanta su a bisa bayi da asuba a zahar la'asar magariba da isha'i amma duk sauran ba farilla ba ne saboda haka mandubi ne akwai lada da yawa sai almuba sai gaba ta almuba almuba hulugatan abinda ake nufi da almuba ga lugar larabci yutlaqu wa yuradu bihi ana amfani da shi da daukan manufa kamar haka al-izhar wal ilan fitar da abu da bayyanawa ana kiransa muba yuqalu baha busruhu akan ce dabinonsa ya bayyana busr al-busru dabino ɗaya daga cikin sunayen dabinai ne iza asharahu idan ya bayyana shi saboda haka in aka ce baha abu ya bayyana yanzu kaman turare mutum ya sa turare yana shiga cikin mutane yakan bayyana ko baya bayyana ta ina ta wajen kai shi haka misali to shi ma kaga kaman ya watsa abu to asalin almuba shine kaman bayyana abu da yana koyi kuma sai ya fito haka ma mutum bai sa turare ba yawwa ya shiga ko akwai abin nan akwai abu mai wari a jikinsa yana shiga cikin mutane za su gani na biyu al'izinu fi shai ba da izini a cikin wani abu wannan fa literal meaning ne literal meaning shine sai ka san ka fahimci literal meaning to daga baya za gane technical one yuqalu ana cewa abahatu kaza abahtuhu kaza eh abahtuhu kaza idza azintu lahu fi idan ka na masa izini na masa izini cikin kaza to muko da Hausa sai mu ce na halatta masa kaza to amma in za a gyara Hausan sai a ce na bashi daman kaza sai da gaske wal ma'ana lugawi amma wal ma'ana lugawi al-akhir wannan ma'ana ta luga na ƙarshe huwal munasab shine wanda ya dace ko al munasib lil ma'ana al istilahi al ati da ma'anan da za mu ambata na wajen malaman ilimi abinda suka ce al mubahu fil istilahi al usuliyina wato mubah al istilahi na usul na malaman usul shine ma khuyyara al mukhallaf abinda aka bada zabi ga baligi bai na fi'ilihi wa tarki ko da ya aikata ko ya bari wannan shine mu ba yanzu kaman cin abinci wanda ba toshe maka yunwa zai yi ba don abinci kashi biyu ne akwai abincin da zai toshe maka yunwa ya baka lafiya ko ya raba ka da cuta wannan dole ne amma abincin da za ka yi bulbulfa abincin da za ka yi bulbul dole ne yanzu mutum zai ci shinkafa da wake ko zai ci jollof da abin nan sai a ce sai da naman kaza yanzu dun baka ci naman kaza ba sai ka mutu to kaga abin da aka dora na naman kaza mu ba ne in kana da kudinka shikenan gwargwadon kudinka gwargwadon me shagalinka yawon maka da kudi ka tsaya a jollof saboda in ya ji magi ya shiryu shikenan ya ishe ka in ka ci za ka yi ta shan ruwa amma da so samu ne a ce da kaza to kazan halal ne amma dai ka ci abincin da zai toshe maka yunwa da zai baka lafiya da zai raba ka da cuta wannan wajibi ne domin Allah bai yi ka domin ka kashe kanka ba yasa in ka bi hanyar da ka kashe kanka sai Allah ya tuhume ka ran tashin kiyama tunda da zai yi ka bai yi shawara da kai ba to babu yadda za a yi Allah yi ka kuma ka kashe kanka da gangan ba zai yi ba wannan kenan to don haka mu ba kana da dama you have option ko ka aikata ko karka aikata au ko kuma ma la yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki abinda ba a bada da alada don ka aikata sannan kuma abinda ba za a azabtar da kai ba don ka bari ni yanzu da na sa babbar riga nan don na sa babbar riga duk ku kun sa kaftani sai Allah ya kara mun lada don na sa babbar riga ko kuma a rage muku don kun sa kaftani ba zai yi ba wannan mubaya ne ya halatta ne eh halal ne ina fata an gane to wannan ibara ma malaman malaman usul sun fi amfani da ita ma la yusabu ala fi'lihi wa la yuaqabu ala tarki wa ma'ana dhalik anna hunaka ashiya abinda yake nufi a kodansu abubuwa wato khayyara shari'u al-hakim shari'a ta ba da dama baina fi'liha ko a aikata wa baina tarkiha ko a bari walam yatarattab ala al-fi'li aw at-tarki thawaban aw iqaba kuma bai jerantu a bisa aikatawa ko bari samun lada ko hukuma ba wa yasaru zalika fi salasi halat hakan yana bayyana a halaye guda uku to wannan kuma yana da alaka da da menene da da luga ko da fikihu mai sai ka fahimci yadda abin yake misali alhalatul ula أن يأتي الدليل مشعرا بالإباهة بلفظ الحل دليل دزاء كفا يذو yana mai sanar da halacci saboda kalman halacci a ciki kama fi kaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin fadin Allah madaukaki al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau mun halatta muku ko kuma al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu a yau an halatta muku abubuwa masu dadi ya sa a musulunci duk abin da yake da daɗi baya babu cutarwa halal ne sai dai idan Allah ya ambace shi ɓalo-ɓalo cewa haramun ko annabi ya ambace shi ɓalo-ɓalo cewa haramun ne to haramun ne amma ba haka ba duk abubuwa masu daɗi halal ne saboda haka idan mutum ya yi kwaɗayin wani abu ya ci wannan halal ne kana zaune mai gyada za ta zo wucewa ta soyu eh ta soyu irin na da ba irin na yanzu na ruwa ba na damuwa eh da kawai mai gyada in ta wuce sai ka ji kanshin gyada yanzu fa ka gani to saboda haka misali sai ka ji kanshin abu kai sha'awansa halal ne ka in kana da hali ka ci tunda an halatta maka gyada an halatta maka rogo an halatta maka menene ga sunan da yawa wanda in ka ci za ka ji natsuwa za ka ji daɗi kamar ka ci ka more kuɗinka ne to halal ne in ka ga dama kuma kana iya bari wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sannan kuma abincin waɗanda aka bai wa littafi halal ne gare ku wa ta'amukum hillul lahum abincin kuma halal ne gare su to kun ga kalman halalci gashi ya bayyana fa sayyibatu yubahu kulluha saboda haka duk abubuwa masu daɗi masu tsarki ya halatta gaba ɗayansu wa kazalika ta'amul ladzina utul kitaba hillul lil muslim abincin waɗanda aka baiwa littafi halal ne ga musulmi wa ta'amul muslimi hillul li ahlil kitab sannan kuma abincin musulmi halal ne ga ahlul kitabi aw yati ad-dalil bi raf'il ismi ko kuma dalilin yazo da daukewan al-ism to kaga wannan sai kana da dan fikihu zaka gane kalman bi rab'il ismi kama fi qawlihi ta'ala innama harrama alaykumul maitata Allah ta'ala yace abin sani an haramta muku mushe ne waddama da jini walahmal khinziri da naman alade wama uhilla bihi da abin da aka yi kururuwa da shi ligairillah da wani Allah wajen yanka shi famane turra amma duk wanda aka bukatar da shi ghaira bagin wala alin wato ba mai ƙetare iyaka ba ba ɗan ta'adda ba to fala isma alaihi an ya kula babu laifi gare shi ya ci mai almaita ya ci mushe akwai ijazi inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai to to fal muttar wanda aka bukatar da shi ubiha lahu aklul maita kun ga an halatta masa cin eh mushe ya saka ce fama ne turra gaira a- badin ko adin eh, fala isma alai a gani gaira bagin wala adin ba mai ba shine albagayo mai zalunci adin kuma a ta'addi dan ta'adda to su ba ba su dama ba yanzu ka ga dan ta'adda a cikin jeji komai ya toshe masa bai halatta ya ci mushe ba eh amma mutumin da ya je gona ko ya je itace ya bata kwana da kwanaki to in ya samu mushe yana iya amfani da shi Eh. ko a hanyar tafiya musamman irin na da ko waɗanda suke mutuwa a sahara hakan nan Eh, ko da yake masu mutuwa a sahara fa neman kuɗi ne mutum ya tsallaka zai je neman kuɗi daga Nijar zuwa zuwa jejin Algeria Eh, mutum ya je neman kuɗi ya gagara hakuri kuma ya bi hanyar da ta fi sauki bai samu ba arziki na Allah ne in Allah ya buɗa maka za ka samu in Allah ya tsuke maka ka yi hakuri akwai talakawan da suke kashe kansu saboda mai saboda talauci to duk wanda ya kashe kansa saboda talauci ya kashe banza kuma in ya je lahira wahala zai sha in Allah bai yi ka mai arziki ba ba yadda ka iya wannan kenan na'am aw yati ad-dalil bi raf'il haraj 'an al-fi'l ko kuma dalilin yazo akwai daukewan wato eh, laifi ko takuri ko nauyi kama fi qaulihi ta'ala laysa 'ala du'afa'i Allah ta'ala yace babu akan masu rauni wala 'alal marda ko akan marasa lafiya wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna ko kuma akan waɗanda ba sa samun abin da za su ciyar da kansu idan za su tafi yaƙi harajin laifi harajin kunci babu takuri gare su eh ina fata an gane saboda haka yadda kalmar take laisa harajun ala du'afa'i wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun idza nasahu lillahi wa rasuli idan sun yi da'a wa Allah da manzonsa saboda haka mutumin da bai tafi yaki ba saboda wani dalili saboda wani uzuri ya zauna a gida ya bi Allah to me laifinsa babu ma alal mutinina min sabil waɗanda suke kyautatawa babu wata hanyar da za a bi a kama su da laifi yasa yake so mutum ya kasance cikin masu kyautatawa duk yadda aka yi ka ringa kyautatawa da abin da za ka iya kyautatawa akwai kyautatawa ta wajen mu'amala akwai kyautatawa ta wajen aiki ko ta wajen magana ko ta wajen bayarwa da sauransu ka zamo mai kyautatawa to idan wani abu ya tinkare ka a cikin kaddara Allah zai sassauta maka amma in baka kyautata ba kuma kai kana son Allah ya kyautata maka it is impossible me ba zai yi ba hal jazaa'u lisani illa lisan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban na'am ما على المسنين من سبيل والله غفور رحيم الله mai yawan gafara da mai jin kai wancan aya ma haka ta nuna mana alhala asaniya sai hali na biyu an yati al'amru bi shay'i min ash-shari wato an yati al'amru umunni yazo bi shay'i da wani abu min ash-shari daga shari'a wa tadullu ladilla sai dalilai su yi nuni a wil qara'in ko wadansu alamu ala anna al-amra lil ibaha bisa cewa wannan umunni din na halacci ne kama fi qaulihi ta'ala وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا idan kun yi tahalluli fasadu to ku yi farauta wato a da an hana farauta kamar yadda za mu samu ayar da in ka je aikin haji kana tafiya za ga dabbobi suna bin ka zomo ne gada ne za ka shiga cikin garken su ma ba abin da ya dame su to da yake mutanen da da yawa kuma yan farauta ne yanzu ka hadu da waɗannan dabbobi sai su yi ta cizon yatsa saboda duk mutumin da ya shiga ihrami na aikin haji ko umra to bai halatta ya tab- ya yi farauta ba kuma sai ga dabbobin suna bin mutane kuma in ka taba sai ka biya saboda mutum ya taba gada ko barewa to sai ya- sai akuya ya yanka in ba haka ban yaje lahira sai Allah ya tambaye shi saboda dabbobin Allah ne Allah ya ce karka taba masa a wannan yanayi kai kuma sai ka taba to sai ka biya to amma idan aka fita daga ciki aka fita daga wannan uh, wato uniform na aikin haji ko kuma na ihrami in ka kammala umuranka ko ka sauke aikin hajinka to an baka dama kai farauta sai dai wani abin mamaki sai ka je ka wuni kana neman su baka samu ba saboda sun fi tattaruwa a cikin harami harami kuma ba a farautan dabban harami kamar yadda yake in kaga ganyen harami ba za ka zuba ka ka abin nan ka yage shi ka zubar ba kamar yadda dan Najeriya yake yi. yana tsaye a gindin bishiya fa yana shan inuwa amma sai ga yana yage ganyen yana zubowa haka kawai dan Najeriya to in ka je a makka hurumin makka kai haka wannan ganyen da ka yage in baka yi istighfari ba to sai mala'iku sun casa karanta shin kiyama saboda wannan kaga kenan ana koya ma dan adam hankali bare da gaske to balle kuma kai sata eh tunda abu ma wanda bai takara ya karya ba an ce maka kul to kaga zaka shiga taitayinka to haka al'amarin farauta wa idza halaltum fasadu fa innal amra huna eh fa innal amra huna bil istiyad kun ga anan an yi umunni ne da yi farauta to amma kowa ne dan farauta da aka ce in kun yi tahalluli ku yi farauta ai ba kowa ne dan farauta ba lilibaha saboda halalci wa in kana kad haddara alal hajj al muhrim duk da kasancewa yayi gargadi ga mai aikin haji wanda yayi ihrami bil hajji aw al umra da aikin haji ko umra aw bihima ko dukan su al istiyad an haramta masa yin farauta bi qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu da fadin Allah madaukaki ya ku wadanda kai imani la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe ainihin abin farauta kuna cikin ihrami ko kuna cikin harami suratul maida walamma halal haju yayin da mai aikin haji yayi tahalluli min ihramihi daga ihramin sa alal amru kama kana al'amari ya koma kamar yadda yake qabla wurudil hazar wato kafin zuwan gargadi alhala asalisa hali na uku an yati dalilun a samu wani dalili ala ibahatil fi'li a bisa halattin aikata abu au hadrihi ko kuma gargadi wa yakunu hadhal fi'l sai wannan aiki ya kasance mubaha wato ainihin ah, ya halatta ibahatul fi'l hau- au hadri ya halatta kai ko gargadin sa ya halatta eh bina ala al-bara'a al-asliya wannan an gina shi ne bisa al-bara'a al-asliya asali wato abubuwa da yawa musulunci ya baka dama yanzu misali idan na tashi mun gama karatun nan na tashi ta ina ya halatta fita eh a da zan fita ta sama ne eh aibin ai ai masallacin ba a yaye yake ba balle in fita ta sama eh sai yanzu da na tashi kowa yana tsammanin zan bi nan ai shine yafi sauki to sai na sai na kama hanya sai na bi can me ya laifi na dan gulma ne kawai zai ce to ya kuma malai ya fito ina ruwanka su kuma mutane wani lokaci sa'idawa haka suke ba za su taba barin mutum yayi walwala ba ai an baka dama ne kai kana gani ya kamata in fita ta nan saboda ya fi mun sauki to ni kuma na ga ya kamata in fita ta can saboda ina son watsa kafa eh, abin nan in mike kafa na ai kai baka sani ba ina fata an gane ko in fita ta can to wannan shine idan shari'a bata ce ta hana ni fita ta wannan kofa ba to abin da yake nufi shine ya halatta in fita ta kofa tunda ba hana ni fita ta wancan kofa ba in naga dama ma zan ce ina mai kula da masallaci bude mun wancan kofan yamma eh ta nan zan fita ka gani kai kuma da kake kishin gide kake azkar dinka ko kana wuri dinka duk na kama hanya na abin nan to ina ruwanka da cewa me yasa malam yayi ta can ina ruwanka ina fata an gani to amma kun san mu yan Najeriya akwai gulma eh shi yasa su kasashen da suke zaune lafiya da yake mafiya yawa wani lokaci ba sa ba sa da niyyar mummunan abu mutum ne zai zo yana zaune a gefe gida kai kana gefensa sau ɗari zai fita ya je ya dawo ba ruwan karshe sau ɗari zai fita ya je ya dawo ba ruwanka da shi kai ma duk abin da kake yi ba ruwansa da kai sai idan an zo wajen ukuwa islamiyya to amma yanzu a najeriya wani ya zo ya wuce ka ya sake wuce ka ya haka kamar sau biyar za ka yi magana ko ba za ka yi ba za ka ce wannan kan lafiya ko ya raina mu ne yake to ina ruwanka tun da an yi hanya ma kowa da kowa ina fata an gane to shi ne akwai abin da yake halal ne in musulunci bai ce kaza ba to ka kyale mutum ya yi shi kawai albara'a al'asliya wannan na dan buga mana misali ne ko abin zai dan fito haka misaluhu qat'un nakhl yanzu kaman yanke dabino fakar qala al-imam ahmad fi imam ahmad ya ce la ba sa ba laifi lam nasma fi qat'in nakhli shay'a ba mu ji wani abu wajen yanke dabino bai dabino abu ne mai aya to kaman mangoro da sauransu wani lokaci akan dubi amfanin abu wani zai ce a to yanzu idan ya yanke mana mangoro mun ba samun inuwa kenan ko bishiyan da ya dasa da sauransu ومعنى ذلك أنه يبقى على الإباحة يا حالتا واتو زي وانزو أبسا حالتي حتى يرد دليل في sai idan an samu dalili ko kwara amma idan za a yi ne don saboda cutar da mutane to wannan kuma sai a dauki mataki alhamdulillah